بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الذي خلق السماوات والأرض أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كل شيء له قلب وقلب القرآن سورة ياسين an bai wannan komai suka ce yana da zuciya zuciyar ƙwar'ani ita ce suratu yasin wanda aran ma ya karanta mana ta a yanzu allah ta'ala ya albarka auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin talata wanda ya yi daidai da yau muna goma sha takwas ga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira yau na da shekara 444 daidai da goma sha shida ga watan takwas miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya sunna da ke wannan unguwa mai tarin albarka unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini idan masu bibiyar mu ba su manta ba muna cikin suratu al'amfal sura mai namba ta takwas a jerin giyar surorin alkur'ani mai girma idan ka faro kirgi daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta arba'in da shida a wannan sura mai albarka suratul anfal yau za mu tashi insha Allah a aya mai namba ta arba'in da bakwai kenan insha Allah kafin nan akwai bawan Allah da ya rubutu takarda game da mai mahangar shari'a ta musulunci game da yawan masallatai da ake samu a garuruwa da ungoyin musulmai babu shakka wannan matahiya ce mai fa'idar gaske musamman a irin wannan rayuwa ta mu ta musulman da muke rayuwa a wannan lokaci a takaice shi masallaci ko na kamsu salawati ko na juma'a ba a yin su sai da bukata sai da bukatuwa sannan sai a yi shi ba a yin sa don yayi ko don gasa ko don kece reni ko don alfahari duk wannan manufar idan ta shigo ginin masallaci Allah ba zai karba ba sai an samu bukatuwa na adadin musulmai masu yawa suna shan wahala kafin su je ga wani masallaci ko yawansu ya isa a musu masallaci to sannan sai a musu masallaci kamar shekul islam ibn taimiyya allah ta'ala ya masa rahama ya yi maganganu masu kaushi game da yawan masallatayya da ake a cikin wani musulmi har ya kafa hujja da hadisin abi barza al-aslami wanda iya cikin kitabu sala babul mawaqi da cikin littafin ibn hajar al-asqalani bulugul maram yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sallar la'asar da mu fayarjau ahaduna ila hayya min aqsal madina yace ɗaya mu za mu yi sallar la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya mu ya koma gidansu da yake nesa a ƙarshen unguwa a garin Madina har yace wa shamsu hayya ko wa shamsu naqiyatun bayda a lokacin rana tana nan ba ta yi alamar faduwa ba muhallu shahida wannan hadisi na bi barzatul aslami yace unguwar tana can ƙarshen garin Madina amma za su tako su zo wajen manzon Allah ya yi sallah da su su koma gidajensu akwai malaman da suka ce idan har an samu matsala ta aƙida nan aƙidar ku lafiya kalau take kun yadda da Allah kun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata shi ma game da aƙida kuma kuna cakuɗe da wa'ansu wanda aƙidar su ba ta da kyau imma ta zagin sahabbai imma ta allanta komai a ce Allah ne imma ta kafirta musulmai kuma an yi an yi ba su dina ba kuma su ne majority a masallacin to kuma su tsarkakkiyar aƙida ya halatta ku bar musu masallacinsu amma shi ma ba karan farko ba sai an buga an buga an ga babu nasara wannan ne kadai malamai suka ba da kofa cewa idan aƙida ta bambanta za a iya samun masallaci na masallaci na ba matsala amma matuƙar bambanci ne na reshi wani iya kabar wani baya yi ko ba gaba ne a to ai gaskiya ne wani iya sallama biyu wani ɗaya yake yi duk wanda bai kai arabu masallaci ba bai kai ba aƙida ita ce take sa arabu masallaci a musulunci amma bambanci na furu na reshi abu a reshi bai kai arabu masallaci ba kuma ɗaiɗaituwar masallaci iya cin abin da ya sa ƙarfin musulmai ya ragu iya cikin abin da ya sa ba ma magana da murya ɗaya iya cikin abin da ya sa ba mu da kwarjiniya idan makiyanmu duk iya ciki abinda aka fi so al'umma mafi yawa su haɗu a masallaci su yi sallah kamar su a malikiya ma sun ce bai halatta a yi masallacin juma'a ba sai tsakanin wannan da wani a wajen wajen kilomita uku zuwa haka malikiya suka ce kuma duk ba yan malikiyar ba ne ba ana kafa hujja da malikiya ba ko ba haka ba ne abu kanan a ce malikiya malikiya to ga yadda suka ce masallacin juma'a in dai ba a samu matsalar aƙida ba a samu tazarar kilomita uku zuwa hudu sannan a yi wani kuma shi ma da buƙatuwa saboda gaskiyar magana akwai wata lacca da Dr. Muhammad Sani Umar Rijele mu game da wannan kadiya din na saurare ta sosai yayin maganganu masu fa'idan gaske da kuma irin hadarin da ke al'ummar musulmi game da yawaitar masallaci ba alkhairi bane ba yawaitar masallaci babu bukata ba alkhairi bane kullun ana so al'ayi ta samu bi kitabillah ana son dunkulewa a bude ni karfi haka ake so Allah ta'ala ya ba mu ikon gane ba kuma ya sa mu idan Allah ya karba mana Allah ramma za mu tashi aya mai namba ta 47 wala takunu kallazina kharaju min diyari ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط Allah ta'ala yake cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim batran wa ri'a'an nas kar ku zamto kwatankwacin mutanen da suka fita min diyarihim daga gidajensu batran sun fita da girman kai al-batru shine al-fakhu ko shine at-tubyan kamar da malamin luga suka fassara shine fita da alfahari ko fita da jiji da kai to musulmai ku Allah ya hana ku wannan ko abin da ake bukata da ku tawazu da kaskantar da kai da fawwalawa Allah al'amarinsa domin shine mai iko akan komai alfahari da jiji da kai da ruduwa da kuna da yawa ko kuna da makamai ko kuna da kaza da kaza da kaza ta wannan duka ba ɗabi'ar musulmai ba ce ba ɗabi'a ce ta wanda ba musulmai ba ta a wannan aya sai Allah ta'ala ke hana mu mu yi fita irin tasu da yanayi irin nasu da mafita da manufa irin tasu wala takunu kallazina kharaju min diyarihim batran wa ri'a'an nas kar ku fita kuna masu riya kuna masu nuna wa mutane aikin ku da Allah ne kadai kuma zai bada sakamako a kansa shi ma nan aya ce mai hani kai tsaye game da riya yin aiki domin a yaba domin a jinjina domin ka samu sakamako a gwamnati wa yasudduna an sabilillah alladhina kharaju min diyarihim batran wa ri'a'an nas wata sifata su kuma sone yasudduna an sabilillah suna toshe hanyar bin Allah duk inda suka kafa ana yi wa Allah bautar da'a ba su so wallahu bima ya'maluna muhit Allah ta'ala game da abin da suke aikata ilimin sa ya kiyaye komai da komai zai ba su labari a gobe alkiyama sannan yi musu sakayya game da abin da suke malaman tafsiri sun yi bayani akan wannan aya kamar imam al-bagawi a cikin littafinsa ihya'ut turas yake cewa batran shine fakran kar ku fita da alfahari Allah baya son masu alfahari Allah baya son masu girman kai wannan ba ɗabi'ar musulmai bace manzon Allah mai tawazi'u ne mai kaskantar da kai ne kuma an ce mai koyi da shi imamu zujaj wani malamin luga ne yake cewa albatru ad-dughyan fi an-na'ima wa tarku ash-shukru wa tarku ash-shukru laha albatru shine ad-dughyan wuce iyaka wuce gona da iri cikin ni'imar da Allah ya ba kamar almubazzaranci ko fankama ko takama da yawan dukiya da yawan ɗagkai da maganganu na alfahari to Allah ta'ala ya hana musulmai wannan watar ku shukuru laha da kuma idan Allah ya ma ni'ima Allah yana so ka gode masa idan ba ka gode masa ka yi albaɗar kenan ka yi girman kai Allah ta'ala iya san a masa godiya idan ya ma ni'ima wanda shine bataran wari'a annas arriya izharul jamil liyura shine riya'u izharul jamil liyura bayyana wani abu mai kyau da Allah ne kadai yake bada sakamako a kansa domin kai dan nuna wa mutane dan mutane su gani alladheena hum yura'una wa yamna'una al-ma'un sune masu aiki dan mutane su gani ita kuma riya hadarinta duk wahalar aikin da aka inda riya ta higo ciki Allah baya su aikin ya zama haba'an mansura duk girman aiki kuma duk daɗewa da aka yi ana yi in dai ya ta shiga to Allah ba ruwansa da shi kuma ita riya haɗarinta Allah ne kaɗai ya san me yi da ya shi a cikin masu aikin addini ya sa kullum ka dinga addu'ar Allah ka tsarkake ayyukanmu da gariya Allah ka tsarkake maganganunmu daga gariya Allah ka tsarkake ƙudurinmu game da munafici matsalar riya akwai lokacin wanda kake riyan da shi ma bai sani ba ka zo kana bubbuda kana bankarawa kana canja murya don wani bai sani ba ba maki hankalinsa ma ba a tare da kai yake ba kuma duk da bai san dan shi kake din ba aikinka ya rushe aikinka ya zama haba'an mansura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aba Huraira Allah ta'ala ya kare da shi hadisin ya cikin littafin Bukhari manzan Allah sallallahu Alaihi wasan kike za a zo da wasu mutane guda uku ranar alkiyama ɗaya malamin addini ne mai koyarwa mai karantarwa ɗaya mayaƙi ne a musulunci gwarzo ne jarumi ɗaya mai dukiya ne wanda yake ɗaukan dukiya sai ke ciyarwa don Allah yake gina alkai amma matsalar duk basu don Allah ba sun yi don a gani don a yaba don a ce baya su manzan Allah ce su ne farkon mutane za a fara jefa a wutar jihannama a gobe alkiyama za a zo da malami Allah ya ce kai na baka karatu na baka ilimi ce kwarai da gaske Allah alhamdulillah ka koyar ka karantar eh Allah na idan wa kai sai shi ya ce Allah dan kai ne sai Allah ya ce ƙarya kake kazzabta ba dani kai ba kai dan a ce baya kai irin wannan sai ku irin wannan kaza sai ku irin wannan yaban kake so kuma an faɗa ka ji ne sakamakon ka Allah zai ce mala'iku su jefa shi a wuta a zo da mayaki wanda yake fita ya dau takobi ya fita ayyaki da musulunci wani na baka lafiya da karfi har ka zama sojan musulunci Allah ce dan wa kai wannan yaki Allah ce dan kai ne Allah ce Allah kare Allah sai ce ka zamta kare kake badani kai ba kai dan a ce ma gwarzo ba ya kai ku ne jarumai to an faɗa ka je daɗi sakamakon ka kenan sai Allah ya ce mala'iku su jefa shi a wuta a zo da na uku mai dukiya ka gina can ka muke can ka bayar a can ka dunkula a can amma matsalar dan a faɗa kake yi dan a gani a faɗa ka ji daɗi Allah ya ce dan wa kai sai ce Allah dan kai ne sai Allah ya ce kazzabta ƙarya ne ba dan ni kai ba kai dan a ce kawai ku ne masu yi in ba ku ba masu irin wannan to an faɗi wannan ka ji daɗi a duniya Allah ya ce baka da sakamako a gona sai ya jefa sha wuta to wannan iya cin hadisi masu hadari game da masu aikata riya hadisi mai tsoratarwa saboda ka mu idan Allah aiki ana yin sa Allah ne mai bada sakamako shi yasa yake cewa maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin shine mamallaki a ranar bada sakamako ita ce ranar alkiyama ba wanda isa ya baka sakamakon ka ce astaghfirullah sau ɗaya duk duniya ba wanda isa ya baka wani sakamakon inda ba Allah ba idan kai dan wani kuma Allah ba zai baka ba Allah mawadaci ne game da hada shi da wani an fahimci wannan wariya'u darajatu ɗaya daga cikin malaman tafsir ke cewa riya tana da hawa-hawa matakai-matakai ne akwai riya'un nifaq wa sahibu kafir akwai riya ta munafinci wanda ma'abocin wannan kafiri ne ka an yi zuhara al-kufra wa an yi zuhara al-kufra al-islam wa ya batun al-kufra wa an yi zuhara al-kafir al-islam wa ya batun al-kufra a ce kafiri ya bayyana ya bayyana shi musulmi ne a idan mutane amma a zuciyarsa ƙarya yake ya ɓoye kafirci a gane ku fa ya ta'amali ma'al musulmi har ya shigo yana mu'amala da musulmai amma kafiri ne a zuciya to wannan kada'an wannan riyar tana kai zuwa ga kafirci yura ilahum ka annahu muslim iya nuna musu kamar shi musulmi ne shine Allah ta'ala yake ta irin waɗannan munafukan masu ɓoye aƙida marar kyau zuce su bayyana aƙida mai kyau a baki to su ne munafikan da Allah ce zai girka su a ƙarƙashin wutar jahannama innal munafiqina fi darkil asfal masu riya'un nifaq su Allah ya ce suna ƙarƙashin wuta su ne munafukai fi darkil asfal suna can a downstairs na wuta can ƙarƙashin wutar jahannama Allah zai san su walan tajid lahum nasira Allah ya ce ba su da wani mataimaki ba wanda zai je ciro su abu su kuma yan aljanna suna sama upstairs can kololu suna ciki su kuma yan wuta suna ƙasan ƙasa yawa underground go yawa suna underground na wuta kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi suna ƙarƙashin mutacin ciki haka Allah ta'ala ya musu tanaji domin abin da suka ɓoye na munafirci ba su bayyana shi ba an fahimta sun ɓoye munafirci a zuciya sun bayyana musulunci a baki sun ɓoye kafirci kai a zuciya sun bayyana musulunci a baki sai Allah ya musu sakamako da irin wannan irinsu ne kuma Allah ta'ala ke ta istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم saboda ne zalimi ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ce istaghfir lahum ko dai ka nema musu gafara wasu malamai suka ce nan eh, khiyar ne an biya manzon Allah zabi ko dai ka nema musu gafara ko ma baka nema musu gafara ba to lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai musu gafara ba domin su fasikai ne suna fita daga yawa Allah da'a kuma Allah ta'ala ya ce ba ya shirye mutane fasikai to wannan shine bangare na farko na riya'ul nifaq akwai riya'ul a'mal wa sahibu fasik akwai riya ta aiki wanda shi hadarinsa bai kai na farko ba shi dai fasiki ne kuma ya fita daga yi wa Allah da'a amma bai kai kafirci ba shi ne wanda ma'akin Allah ke ce ayatun nifaq tala iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina qana to wannan shine nifaqul amali ba nifaqul i'tiqadi ba idan kana magana kan nifaqul nifaqul amali to kara kawo innal munafiqina fi darkil asfal wani iya cikin munafirci babba wanda ya shafi aƙida amma munafirci na aiki ba a kai mutum zuwa ga wancan an fahimci wannan alfisku kuma shine alkhuruj wa yusamma ar-rajulu almunafiq fasikan likuruji an amri Allah ta'ala munafiki ana ce masa munafiki domin a fasiki domin ya fice daga yawa Allah ta'ala da'a baya yi wa Allah ta'ala da'a wannan aya ta cikin suratul anfal maliki ta nasalat fil mushriki ta sauka akan wa'ansu mushrikai shine aqbalu shi na aqbalu ila badrin lokacin da suka fita zuwa ga yakin badar walahum bagyun wa fakrun suna da jiji da ke da alfahari da takama faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ya Allah Allahumma fa nasruka allazi wa'adtani Allah nasaraka dai wannan wanda ka min alƙawari wa kana Abu Sufyan wa jama'atuhu fi batr wa fakri a lokacin Abu Sufyan ya shugaban Makka da rundunarsa sun fito cikin alfahari da jiji da ke da dagawa wannan fitar da suka yi batran wa ri'a'an nas to irin ta kuma sai Allah ce ku musulmai kar ku yi irin wannan fitar ba ta ku bace fa nahallahu ibadihil mu'minina sai Allah ya haye hani game da bayinsa masu imani an ya kunu mislahu akan su zama to irin su Allah ya hana mu kwaikwaye su a wannan tsari wa amarahum bil ikhlasi niyya sai Allah ya bamu doka mu tsarkake niyyar mu a duk lokacin da zamu yi aiki wal hisba fi nasr dinihi mu zama to da karu wajen tsare addinin Allah da bashi kariya an gane ko wa mu'azzira wa mu'azziza ko mu'azzira nabiyahu sallallahu alaihi wasallama kuma ya zamto muna karfafar manzon Allah muna karfafar wannan da'awar to da irin wannan Allah ya ba mu umarni doka ba girman kai da alfahari ta kama ba wanda kuma wannan iya cikin da yawa daga cikin ɗabi'un musulmin yau alfahari da jiji da kai da takama duka Allah ta'ala baya san wannan irin masu irin wannan aiki Allah ta'ala baya karbar aikin su kuma suna cikin waɗanda Allah ta'ala ya fishi da su wanda sakamakon zai yi tsanani na azabar Allah gobe alkiyama Allah ya tsare ni aya ta gaba
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترون الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني na'am إني أرى ما لا ترون إني أراك الله والله شديد العقاب
Allah ya ce wa izzayyir lahum shaitan ka karanta wa al'ummarka a lokacin da shaitan ya kawata musu aikin su zayyana lahum shaitanu a'malahum shaitan ya kawata musu ayyukan su wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas harici muku harici musu ayo ba ku da rinjayi game da wadancan mutanen wa inni jarul lakum ni na bar ku na makoci ku na koma waccan taugar bana tare da ku falamma tara'atul fi'atan lokacin da jama'u biyu suka haɗu tsakanin musulmai da kafirai aka kaure nakasa ala aqibai ay raja sai ya koma baya shedan kenan yayi ya koma baya wa qala inni bari'un minkum sai ce ni na barranta da ku ba ni ba ku inni akafullah ni ina jin inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba ku gani inni akafullah ni ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah ta'ala mai tsananin ukuba ne a wa kana tazayyinihi tazayyinihi al quraishan lamma ijtama'at lokacin da shedan ya kawatawa quraishawa lokacin da suka fito za a yi yakin badar da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata kabila banu kinana da kuma wata kabila banu bakara su banu bakara din suna bangaren musulmai banu kinana kuma suna bangaren kafirai ƙwarai shawa a lokacin to shi ɗan sai ya shiga irin ta suraka bin malik suraka tu bin malik shi ɗan sai kama da shi sai ya zo karan farko ya samu banu bakara su kabilar da suke goya wa musulmai baya sai yake ci musu a yau ba ku da rinjaye da waɗancan kafiran ba la galiba da kuma yau minan nasu in kun gwabza ma ba za ku ci nasara ba iya so ya sanya ya musu gwiwa kenan saboda kai ni kun ga da ina cikin ku amma yanzu na bar ku bana cikin ku ni na hango ta wannan yakin ba nasara kar ku yadda abu ga da ku za a kashe ku a banza karan farko haka ya faɗa musu a wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarul lakum falamma tara'at al-fi'atan da yaje kuma ya ziga wancan banu kinana ya ziga su ne masu cin nasara suna da yawa suna da makamai musulmai ba su da makamai lokacin da aka zo za a gwabza yakin sai Allah ya sako da gudunmuwar mala'iku mun karanta ana mala'iku sun sako domin su taimaki manzon Allah da sahabbai sallallahu alaihi wasallam lokacin da iblis ya ga mala'iku suna sauka suna sauka domin shi Allah ya mai ya bashi baiwar da zai iya ganin saukar mala'iku shi dan ko iblis akwai abubuwa da yawa da Allah yake mai kashifin su ya gani domin ya tabbatar da zahiri abin da ke ga Allah ya sha bamban da abin da ke gare shi da mala'iku suke sauka suke sauka suke sauka bayan an kaure an fara gwabzawa ra'a iblis al-mala'ika nazalat ko kuma nazalu minas sama sai iblis daga mala'iku suna sakowa daga sama alima annahu la qaqata lahu bihim sai tabbatar da kan cewa tunda mala'iku sun sauka bangaren musulmai to waɗancan kafiran ba yanda za su ci nasara ba za su ci nasara ba mala'ika ɗaya ma ya sai gama da duniya balanta nan mala'iku masu a lokaci na kasa alaƙibai da iya tare da mushirikai da kafir iya ta zuga su da ya ga mala'iku suna zuga su yi baya baya na kasa hira imamu ta haka yake cewa walla mutbiran sai juya baya da gudu ya ce inni bari umin kun ba ni ba wakalar natar bin shumai shi ma maganin luga ne malamin luga ne sai ki ce raja alƙahaƙari ya koma da baya da baya da baya bai ma juya ga baya gudu ba da baya baya gudu domin ya ga mala'iku suna sauka a lokacin da yake yakin badar tsakanin manzon Allah da mushrikai qala al-hasan imam al-hasan al-basri yake cewa wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la taraw lokacin da shi dai ce ni na bar ku nayi bara'a ba ni ba domin ni ina ganin abin da ba ku gani ra'a iblis jibril alaihi salam bayne dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin iblis ya ga ya ga mala'ika jibril shi iblis ya ga mala'ika jibril a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya rike da abin hawan manzon Allah mala'ika jibril ya tsaye to da idan sai gani mai mala'ika jibril sai ce a'a inni bari'un minkum inni ara ma la taraw har ma ya kara inni akafullah sai imamu qatada bin di'ama as-sunusi yake cewa kan iblis ya kuli inni ara ma la tarawna sadaka da iblis yace ni ina ganin abin da ba gani gaskiya ya fada gaskiya ne ki iya ganin malaiku amma sauran mutane ba sa ganin su amma da yace inni akafula kuma kazaba da shedan yace ni ina jin tsoron Allah ƙarya yake haka imam kata da ya fada shedan da yace ina ganin abin da ba gani gaskiya ne amma da yace inni akafula kuma yace ƙarya yake wallahi ma bihi min makafatillah hade ce wallahi ba iblis bahi da wadan dosa ne mana tsoron Allah subhanahu wataala inni akafu Allah wallahu shadidul iqab Allah ta'ala mai tsanin kuba ne kun ga a wannan aya zamu fuskanci tun a duniya ma wa ma ya'idumu shaytanu illa ghurura ya'iduhum wa yumanni shaytan iya sa su buri kuma iya yaudar su iya rudar su duk mai aikata fasadi na mu'amala ko na cin dukiyar mutane ko na zalunci ko na waye ko na waye to shedan ne yake mai kaimi ya je aikata ku yi kaza mana me sai me kuma ba abin da za a yi a yi kaza mana sai me ba abin da za a yi shedan iya ingiza iya kai shi iya kai shi ya idhum wai manni iya musu alƙawarin dadewa a duniya da ba wani abu ma da zai faru wai mannihim iya musu tamanni iya samu iya samu su buri ga alkawarin ƙarya ga kuma buri sai Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura shaytan ba abin da yake musu alkawari sai ya rudi da abin da ba gaske bane kun ga a can yake cewa la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa in jarun lakum ya kuma kuma yake zuga togar kafiran ai za ku gama da su ba su da yawa kaza kaza kaza kaza da ya ga ya leko ya gaban babu kofar fita sai ya ce inni bari'un minkum ba ni ba ya zuga su ya kai su ya baro su gina to kai da akan ba za ta faru da kai a duniya ba to alahira zai ma wannan duk wanda ya bi shedan wallahi Allah ya saukar da aya akan sai siya sai shedan ya fada masa ka taba gani na na kama hannunka na ce ka yi zina na ce ka ciri ba na ce ka yi liwaɗi na ce ka yi ƙarya na ce ka yi hasana ka gani falata lumu ne wa lumu an fusa a lahira allah ya ce sai shaɗan ya yi haka da mutanensa ya tsaya ya musu lacce a gabansu a gaban alkiyama wakalar shaidan lamar ƙudai al'amuru وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم na'am ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Allah ke cewa kala shaitanu lamma quyil amr lokacin da Allah ya gama zartar da hukunci kiyama ta yake shaitan zai fada wa mutanansa wanda ya yaudara ya ja su yace inna Allah wa'adakum wa'adal haqq shaitan ne fa zai faɗi wannan Allah ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum ni kuma na muku alƙawari irin nawa Allah ya ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah zai samu aljanna wani shine wa'adal haqq ai kuma ni na zo na muku alkawari irin nawa amma fa aqrabtukum sai na saba muku ya idhum wa yamannihim din ya saba musu an fahimta fa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fasajabtum li ba ni da wani sultan akan ku ba wanda wanda zo na kama da karfi na jashi illa na karsa ma abin a zuciya kai ga amsa ka amsa min kira kawai an fahimta shedan bai kama hannunka bai ma bulala ka je gun saban Allah ba ya dar samu abin a zuciya ka bi shi kawai illa an da'awtu kun fasajabtum li kuka amsa min kirana fala talumuni to kar ku zarge ni walumu anfusakum kuma ku zarge kawunan da ma za mu ce ta da mu je ku an fahimta fala talumuni walumu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikhi ba wata siyar da za ku tsina mini ma ba abin da zan muku ba ku isa ku fidda ni ba ban isa na fidda ku ba inni kafartu ma ashraktum min qabl abinda kuka yi shirka dan ni ko ki Allah ko ki manzon Allah to ni ma ba ni ba shi shedan fa sai ya fada wa mutanen sa wannan gobe alkiyama inni kafartu ma ashraktum min qabl inna zalimin lahum azabun alim Allah ya ce azzalimin suna azaba min tsanani kaga idan wa'azi iya mana tasiri duk wani wanda ya san shi dan iya ingiza shi iya saban Allah iya cin kaza iya aikata kaza to tun kafin wannan rana ta faru ka bar shi in kuma ka biye masa har ka mutu wallahi sun matala sai ka ta faru da kai a gobe alkiyama domin inna wa'ada la haqq abinda Allah ya faɗa gaskiya ne in dai shi dan ya ingiza ka kai ne saban Allah kai ne ta'addanci kai ne kaza kai ne kaza duk kake abin da ka dama dan ka samu lokaci a duniya to ga abin da Allah ya hakaito shi dan zai faɗa ma gobe alkiyama da kai da shi din duka za a dunguma kai kotar jahannama Allah ya tsare kama abin da yayi wa banu kinana kenan ya ingiza su ya zuga su sai dai kai su har filin daga ba damar guduwa sai ya ce inni bari umminku ba ni ba inni ara ma la taro ina ganin abin da ba ku gani inni akafu Allah ni ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab hakika Allah mai tsananin kuba ne ya kai su ya baro su ka kiyaye ba za ka kafa wa Allah hujja a lahira cewa shedan da ya zuga ka ba wallahi baka isa ba ai ya ce dama ya bani adam Allah ta abu da shedan innahu lakum aduwwun mubin ya ce ya ku ya'yan adamu inji Allah kar ku bautawa shedan an fahimta ba ku ba shedan kar ku bauta masa innahu lakum aduwwun mubin shedan makiyi ne mai bayyana kiyayya ni kadai za ku bautawa wa ani ibuduni haza sirati mustaqim wannan shine tafarki madadeci kaga baka isa ka je gaban Allah ka fa hujja da cewa shedan ne yau dare ka ba baka isa ka fa wa Allah hujja cewa shedan ne yau dare ka baka isa ba domin ya ja kunnan kai inna shaytana lakum aduwwun fatakiduhu aduwwa shedan makiyin ku ne jala kurke shi maki inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir iyajen mutanensa tawagarsa ya nasa ya nasa domin ya kai su wutar jahannama Allah ta'ala ya tsari to wannan shine karshen abin da iblis ya kai waɗancan mutane ya burus har ma ya ci gaba da cewa Allahu shadidul liqab hakika Allah mai tsananin hukuma ne na'am aya ta gaba إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
Allah ta'ala ke cewa duk inda iz ta zo ka kaddara mata wazukur a bayanta wazukur iz yaqulu lil munafiquna ka ambata wa mutananka lokacin da munafikai suke fada wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda suke da rauni a cikin imaninsu suke da rauni a zuciyarsu da'afun i'tiqadin haka malam Abubakar Muhammad Gumi ya fada da'afu i'tiqadin suna da raunin aqida aqida su bata da ƙarfi garra haula ay almuslimina dinuhum ai waɗancan sai aka kawo ismul ishara domin kasan aka rena mutunce wancan sunansa ma ba za a faɗa ba ba za a ce sahabban manzan Allah ba ba za a ce mabiya manzan Allah ba domin hakan kama an mutunta su sai aka ce garra ha'ula'i waɗancan da kuke ganin su addinin su ya yaudare su haka kafirai da munafukai suke faɗa garra ha'ula'i dinuhum ai sun yaudaru da addinin su addinin su ya yaudare su iz kharaju ma'a qillatihim domin addinin nasu ya sa sun fito duk da su ‘yan kaɗan ne ‘yan kaɗan ne su 310 kuma sun zo sun tunkari mutane dubu da wani abu kaga wannan ana su zan aigar raha wula idi ne humai in ba don addinin su ya yaudare su ba ta ina za su fito su tunkari mutum dubu da wani abu suna ‘yan 300 da wani abu an fahimta ki ne iza kara juma'a ƙillatiyam yau katiluna da jami'a jam'ul kafir za a je su tunkari adadi mai yawa su ce za su yaƙe su tawahaman annahum yansuruna bi sababihi wanda suke tawahumi suke rayawa cewa za su samu nasara game da addininansu tawahuman suna masu wahami cewa za su samu nasara game da addininansu qala Allahu ta'ala fi jawabihim sai Allah ta'ala yake mana cikin jawabin da zai biyo wadancan din kaga Allah ya karbe fadan daga kan masu imani ya rike a hannunsa yace wa man yatawakkala ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah to fa inna allaha azizun hakim Allah ta'ala mabwayi ne ko mai hikima ne yasik bihi duk wanda ya rike Allah yayi riko da addinin Allah ya galiba to shine mai cin nasara fa inna allaha azizun ghalibun ala amri Allah shine mai iko kan dukkan al'amarin sa wallahu azizun fa ya wa man yatawakkal Allah fa inna allaha azizun hakim kuma Allah mai hikima ne cikin aikin sa an fahimci wannan karancin ka a kan rauninka ko karancin ku inda kuna kan gaskiya kar ku sare man nasru illa min indillah ita nasarar agun Allah take kuma kai da kake ganin abu ba zai yi ba amma agun Allah abu mai yiwa ne ba abun da ba zai agun Allah ba Allah da kansa kice kan min fiyatin qalilatin galabar fiyatin kathira من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Allah ce kam da yawa za a samu wata tawaga yar kaɗan ƙalila amma galabar fiyatan kathira sai ta rinjaye adadi masu yawa amma Allah ce bi iznillah da izinin saki abu ƙarfi da da da, da rinjaye duk abun Allah yake wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin Allah ya ce alƙawari muka yi wa kama za mu ba da nasara ga masu imani za mu tsallaka da za mu tsiratar da su ga abin da ya ce a sami annabi Musa alaihi salam da Fir'aun Fir'auna ya fito da girman kai da alfahari inna haula ila hizmatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadirun an gane ko ya dinga faɗar magana ta alfahari amma bai je ko ina ba sai Allah ya dinke shi ya sa ruwa ya halaka shi su kuma banu isra'il ala ya gadar musu da ƙasar da fir'aun ya tashi akanta kaga alfahari ba aikin musulmai bane ba jiji da ke ba aikin musulmai bane a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda Anas dan Malik yake cewa manzon Allah yana yawaita addu'ar cewa Allahumma inni a'udhu bika min min munkaratil a'mali wal aqwali wal ahwa kafin wannan hadisin su dake shi salasun munjiyat wasalasun muhulikat hadisun anas an malik iya cikin bukari da karshe manzo Allah ke cewa cikin muhulikat akwai ijazul mar'u bi nafsi i'jazul mar'u bi nafsi jiji da kai iyakai na adam zuwa ga halaka duk mai jiji da kansa karshen sa halaka ne karshen sa rushewa ne sai Allah yana masa bai isa ba domin iya hada kafada da kafada da Allah ne Allah ne mai isa da barin kasa yayi abin da yaso a lokacin da yaso amma kai dan adam baka isa ba duk abin da ka taka ya saka girman kai to Allah iya iya zame shi a lokaci daya Allah iya kwa iya Allah iya iya iya iya iya kwace shi in kudi ne nawa aka yi da masu kudi ba su da kudi yanzu in mulki aka yi da nawa ne masu mulki yanzu ba su da mulki in kaza ne da nawa aka yi yanzu ba su da shi to kai ma ka lissafan ka cikin irin waɗannan mutane idan kai alfahari Allah zai iya zare abin ya barka fankonka an fahimta in kujera ce take saka girman kai to mutane kujerar suke girmamawa ba kai suke girmamawa a duk lokacin da aka ce ka sauka ba a majiniyan nan to sai fa yan uwanka da makotanka ba su ne za ku ke gaisawa amma wani tuntazan mutanen wallahi ba za ka san ka ba kowa ya san wannan idan kuɗi ne yasa ake ce maran kai da yalla bai da sauransu to kuɗin ne ba kai bane idan kana zo gwada mutane ka tsaya ce ka dan tsaya ce na wata biyu ka gani daga gan haka dan tsaya ce da gangan ka gani haka wallahi cikin kashi 100 sai kashi 80 sun barka wallahi duk wannan daga ma'anan da lallaba yadda ba za a yi ba to wannan tun a duniya ma Allah ta'ala iya maganin masu alfahari iya janye ni'imar da ke sa su takama da alfahari Allah ya bar su kwankwan su a fahimta domin Allah ta'ala mai tsanin uba ne Allah ta'ala ka tsare mu daga hukubar kai Allah aya ta gaba da ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق Allah ta'ala yake cewa walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaika da ma dai kai mai karatu za a gani ko kuma kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ma za a gani lokacin da kafirai suke karɓar rayukan kafirai mala'iku kai afwan iz yatawaffa alladhina kafaru almalaika lokacin da mala'iku suke karɓar rayukan kafirai yatribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku suna bugun su a fiskar su da bayansu an fahimta kafin ma a zari ran sai mala'iku sun musu duka da guduma ta wuta tun a duniya a sa'id bin jubair yake cewa inna Allah hayyun yukuna Allah ta'ala mai kunya ne iya kinaya da ya ce yadribu na wujuhahum fusakunsu wa adbarahum da mazaunansu amma sai Allah bai ka sunan mazaunan ba domin kinaya irin ta musulunci saboda duk wanda zaka ga ya bige da wa'azi iya batsa to dama ba wa'azin iya ba akwai masu bigewa da wa'azi dinga batsa a gaban mutane wannan ba daidai bane sahabbai sun ce inna la hayyun yukuna Allah ta'ala mai kunya ne kuma iya kinaya Allah baya fadar abu karara yace ne sa'akum arsulakum fatu har su kuma nashito yace inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin yake ce aula mastumin nisa duk irin wannan kalaman sai Allah ya saka yi aiki naya karka bige da mumbari ko kujerar wa'azi ko da awa ka dinga ba su wannan ba daidai bane wannan shedan ya yaudare ka dama cin akwai burbushin iskanci ba wanke ta daga dama a shi da gaskiyar magana kan amma Allah ta'ala mai kunya ne baya fadar ba sa Allah baya ba sa hatta dukkan mutumin kirki ba tsaba ta sa bace ba balle tana malamin addini an fahimta to kaga dai Allah ya ce yadribuna wujuhahum adbaru fusakunsu da bayansu ya ce baya kawai ya ce amma ƙa'ida mazaunai za ka ce ka faɗi sunansu ƙarara to sai Allah ya sa ka yi baya fara wasu malaman sun ce tun a duniya Allah zai musu wannan tun a duniya Allah zai turo mala'iku su dinga bugunsu tun a duniya haka wasu malaman suka gama da ɗan abbas abin da ya ce kenan sai an musu lalas sannan kuma za a zare ransu wasu kuma sun ce a'a wannan dukan da za a yi musu sai a gobe alkiyama duk ma dai koma wanne wanne ne in ma dukan ne a kiyama ba daɗi ba ne in ma dukan ne a duniya ba daɗi ba ne ba saboda ka kiyayi irin abin da za ka faɗa cikin fishin Allah har Allah ya sa mala'iku su dinga dukan ka tun daga duniya ka kiyayi wannan iz yatawaffal ladina kafaru mala'ika da yajribuna wujuhum adbarahum suna bugun su a fusakun su da bayan su Abdullahi dan Abbas yace irin wannan bugu da Allah ta'ala zai sa mala'iku su yi wa kafirai to bugu ne ma'anawi ba hisi ba ba da iya gani in ka je ka zuba idowar kafiri zai mutu ba za ga mala'ika da kulki iya dukansa ba duka ne Allah ko dukan mamake ne a ciki ake duka shi kadai zai ji irin azabar da ake masa amma kai ba za a gani ba domin amru ne ma'anawiyun lahisiyun al'amari ne na ma'ana ba fili ba fizikali ake gani shi ba an fahimta Allah ta'ala ke cewa zuku azabal harik kuma zai ce ku dandana azabar gobara a gobe alkiyama azabar da ta kone ku gaba daya sake busa muku rai duk sakan su kone murus kuma sake busa musu rai kullama zajjar juluduhum badalnahum juludan ghayra hal yadhqul azab a duk lokacin da fatar yan wuta ta narke ta zagonye da azaba a take za a kirkiro musu sabuwan fatar a jikinsu Allah ce ne zuqul azab domin su dandana azaba ba hutu la ya mutu fiha wala ya haya ita ce wuta wannan Allah ta'ala ya tsare amma ya ta gaba
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد zalika ismul ishara wancan yadribuna wujuhum adbarahum dincan da aka ci za a dake su a fusakun su a bayan su dalilin wannan bima qaddamat aidihi ai bima kasabat aidihi sanadiyar abinda hannayen suka aikata na saban Allah da ta'addanci da zalunci da wuce gona da iri sanadiyar abinda hannayen suka aikata to dalilin wannan Allah ce zai musu azaba wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ta'ala bai kasance mai zalunci bayinsa ba karka ji an ce za a azabtar a ce don jinsin launin fatarsu don yaransu don kaza ɗinsu a'a bai ma kasa ba da aidihim bai ma ƙaddama da aidihim an fahimci wannan aiki da da ƙudurin zuci shi yake sa Allah yi wa mutum rahama aiki da ƙudurin zuci in aka yi mara kyau su zai sa Allah ya mutum azaba an gane ko al-i'tiqad wal amal al-i'tiqad wal amal idan itikadi ya ɓaci aiki ya ɓaci ta wuta ce makoma idan ƙudiri ya gyaro aiki ya gyaro kuma aljanna ce makoma Allah ta'ala ya samu a cikinsu na'am ma ya ci gaba da كدأب آل فرعون والذين من قبلهم Mm.
كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم Mm.
إن الله قوي شديد العقاب ka dabi ali fir'aun ai ka fi'il ali fir'aun kamar yadda mutanen fir'aun suka aikata wasani'atihim da aike aikinsu aikinsu da ƙudurinsu wa adatihim da al'adunsu marasa kyau an fahimta kamar yadda fir'auna da mutanensa suka yi to haka ƙwarai shawa da jagororin suke wa mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan kafin ɗin kafin tashbihi ne an fahimta kamar yadda fir'auna da mutanen sun san annabi musa gaske ne daga allah ya zo ba ƙarya yake yi ba amma sau ƙarya ta yi suka saba masa hakanan ƙwarai shawon maka lokacin da manzan allah ya zo sun san manzan allah gaske ne sun san daga allah yake ba ƙarya ba ne amma sun kafirce masa tunda game da annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala yake faɗa mana cewa su fir'auna da mutanansa wajhadu biha wasayqanata anfusuhum وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah ya ce fir'auna da mutanensa suna jayayya da annabi Musa alaihi salam amma sun san gaskiya ya zo da ita wajahadu biha wasaiqanata anfusuhum ransu ya san gaskiya ne ransu ya san annabi Musa ba ƙarya bane amma ransu ya san gaskiya ne amma a baki sun saba masa sai Allah ta zulman wa uluwa sun yi haka domin zalunci kuma da neman girma da neman daukaka to su ma shawa sun san manzan Allah gaskiya ne sun san Qur'ani gaskiya ne amma sun saba masa domin irin aikin da fir'auna da mutanen suka yi suka yi al-kufru min lawahida shi kafirci irin tsari ne ne ma'anahu anna adatu haula al'adan wadancan fi kufrihim ka adatu al fir'aun yadda quraishawa suka kafircewa manzon Allah da alqur'ani sallallahu alaihi wasallam to irin sa yanayin sa mutanen annabi Musa fir'auna da mutanen sa kafirci annabi Musa alaihi salam an bai cewa kadar hine kada abi ali fir'auna wallazi da min qablihi ai irin abin da suka yi shi irin waɗannan ne yau kwaikwaya abdullahi dan kafa take cewa haula ko kuma huwa anna ali fir'aun yakanu anna Musa nabiyyun min Allah abdullahi dan abba zai ce sun mutanen fir'auna sun sani sun sa a zuciya sun yadda cewa annabi Musa annabi ne daga Allah amma fa kazzabu sai ka ta shi kazalika haula hakanan waɗannan qurayshawa ja'ahum Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad ya zo gare su bi sidik da gaskiya amma fa kazzabu sai suka ta shi fa anzalallahu bihim uquba kama nazala bi ali fir'aun sai Allah ya dirkake su ya halaka da su kamar yadda Allah ta'ala ya yi wa fir'auna da mutanansa an fahimta shine kada'a bi ali fir'auna walladhina min qablihim kazzabu bi ayatina ko kada abi ali fir'auna wallazina min wallazina min qablihim kafaru bi ayati llahi ko hiso qaryatawa ayoyin Allah kazzabu bi ayati rabbihim yawa kafaru bi ayati llahi alabi ne wancan kafaru bi ayati llahi sun kafircewa ayoyin Allah fa akadahumullahu bi zunubihim sai Allah ta'ala ya kama su da sanadiyar zunubansu ai bi sababi zunubihim Allah idan ya danki mutane to sanadiyar sun saba wa Allah sun yi zunubai sun yi irin abin da Allah baya to sai Allah ya kama su inna Allah qawiyyun Allah ta'ala mai karfi ne yine qawi kuma shadidul iqab Allah ta'ala mai tsananin uba ne duk karfinka Allah ya fi karfinka duk azabarka da tanajinka na hukuma Allah ya dinka shi Allah ya rufe ayar da wannan kalmomi domin duk wanda ya san tarihin fir'auna ya san fir'auna azalimi ne ya yi amfani da fawarsa ya zalunci bayan Allah masu rauni to sai Allah yake tunatar da al'ummar manzan Allah a yau duk wanda zai hau hali irin na fir'auna ya yi amfani da damar da Allah ya bayi cutar da bayan Allah to a tunatar da shi inna Allah ƙauyun Allah mai ƙarfi ne ba kuma shadidul iqab Allah ta'ala mai tsannin ukuba ne Allah iya da ƙarfi ya gagari kowa Allah kuma uba iya da tsananin uba ta fita kowa azaba na'am aya ta gaba
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم Allah ce zalika ai can an faɗi fir'auna an halakar da shi kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim sun bar gonakai da gidaje da wane duk sun bar shi to Allah yake cewa zalika ai ihlaku fir'aun wa qaumihi halakar da fir'auna da mutanansa an gane ko shine zalika abin da ya faru bi annallaha lam yughayyira ni'matan an'amaha ala qaumi Allah ta'ala baya jirkita wata ni'ima da yawa wa ansu mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja da kansu a ka'ida irin ta Allah Allah bai halicci mutane don ya azabtar da su a duniya da lahira ba Allah ya halicci mu mu rayu a duniya cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da jin daɗi mu koma lahira Allah ya samu a cikin jin daɗi wannan haka ita ce manufar Allah game da halittar mutane amma duk wanda ga an samu akasin wannan to akwai dalili Allah ba abin da zai da arzikin da ya shimfiɗa a bayan ƙasa ba abin da zai da shi wallazi khalaqa lakum ma fi al jami'an Allah ce dan ku duk abin da gana halitta a ƙarƙashin ruwa da wanda yake yawo a bayan ƙasa da arzikin dabbobi da na tsirrai da na kaza da na kaza Allah ce dan ku na halitta shi Allah babu da zai da shi sai dai kullum ni'imar Allah tana yi wa kusa-kusa ga masu masa da'a haka da ni'imar Allah tana nesa-nesa ga masu sabon Allah wanda shi ne ka'idar Allah da malami suka faɗa duk waɗanda suka fi bin Allah suka fi kiyaye dokokin Allah ta rayuwa ta sha bamban da wanda kuma su aikin sabon Allah da bijirewa Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala ya ce baya canje ni'ima da yawa bayi fir'auna ba a fudda shi daga gare sa ba ba a halakar da shi ba ba a kwace gonakinsu da gidajensu ba ba dan zalunci Allah ya wannan ba yughayyiru ni'matallahi sun canje ni'imar Allah sun maida ita zuwa ga butulci wa Allah duk wanda yayi wa Allah butulci to tun a duniya sai Allah ya kama shi lam yaku mughayyiran ni'matan ni'matan ala ni'matan ala qaumi Allah bai zamto iya canja wata ni'ima wa mutane ba lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumi Allah baya canja wata ni'ima da yawa mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja wannan ni'imar da kan kansu an fahimta hatta yughayyiru ma bi anfusihim bil kufri har sai sun canja game da abin da ke gare su maimakon su yi wa Allah da'a sai su yi Allah butuci wa tarku shukr a duk lokacin da Allah ya muku nima ko ku gode masa to zai azabtar da ku zai muku hukuma wal hasd duk lokacin da hasada ta yi yawa cikin bayin Allah to hukuma da azaba za ta dawo wattabattu da almubazzaranci a dau dukiya dinga kashe ta a gunda bashi da amfani wal bukhl da mugunta wal khadi'a da yaudara wan namima wa riya da annamimanci da riya da waɗansu waɗannan to duka da su ake canje ni'imar Allah ga mutane duk musulmin da suke wannan ɗabi'un to su canje ni'imar Allah kuma Allah zai canje ni'imar da suke ciki zai mai da ita azaba kenan wa anna Allah sami'un alim Allah ta'ala mai ji ne ko mai gani ne imamu suddi yake cewa ɗaya daga cikin malaman tafsiri ni'imat Allah yace ni'imar da Allah yace lam yakum mughayyiran ni'matan wannan ni'imar da Allah ya kirata da ni'ima a gunsa ita ce ni'imar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fito da hicin Qurayshawa an fahimta an amallahu bihi ala Qurayshi wanda Allah ya wa Qurayshawa ni'imar manzon Allah a cikin su ya fito a da suka ƙaryata manzon Allah suka ibinsa suka butulce to sai Allah ya juya ni'imar ta kuma zuwa ga mutanen Madina ma'ana sai Allah ya ɗauke manzan Allah daga garin maka ya kashe garin madina ya zauna Allah ya canja musu ya ɗauke manzan Allah daga jinsu ya kashe wani ku wani shi ne irin ijtari imam musulmi a wani aya ni'imatan an amaha hatta yi gayyaru ma bi an fusi sun canja sun karanta manzan Allah sai Allah ya ɗauke manzan Allah ya kashe wajen wajen ansarawa ya ɗauke daga wajen ƙwarai sha ɗau aya ta ƙarfi za mu tsaya kan ta ba insha Allah
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Allah ce kadabi ali fir'aun irin wancan ne kamar da mutanen fir'aun suka aikata wallazina min qablihim da wanda suka zo kafin fir'aun kazzabu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin ubangijinsu can an ce kafaru bi ayati rabbihim nan kuma an ce kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim sai Allah ya halaka da sanadiyar zurubansu wa aghraqana ala fir'aun sai Allah ya nitsar da fir'aun da mutanansa a ruwa ruwa ne zama sanadiyar halaka su gaba daya wa kullun kanu zalimin da allazina min qablihim din da fir'auna da ja'u ba da fir'aun ana ce kullun zalimi dukkansu azzalimai ne sun zalunci kansu sun yi mu'amala irin ta azzalimai to sai Allah ya musu hukunci irin na azzalimai kuma har gobe wannan hukuncin na Allah iyana idan ka mai butulci to zai kama ka ajilan aw aji ko a kusa ko a nesa Allah ba zai bari ba Allah ta'ala ya mana albarka za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu dadansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana zunubansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata na manta wani hidda da sumu na goma sha ɗaya a cikin suratul anfal insha Allah akwai malam Isa wanda shine yake kula da media ta mu ta yada wannan karatuttuka abin da ya shafi Facebook da WhatsApp to jiya iyalansu sun taso daga garin Jos za su dawo gida nan sai Allah ya jarabe su da haɗari mota matarsa da yayansa guda uku amma cikin hikimar Allah su yaran ba su samu rauni ba sai ita iyalin nasa ta samu gocewan kashi a yadda muke waya da shi saboda kamar na bukatar asa cikin addu'a Allah ta'ala ya bata lafiya wannan haɗari da aka samu Allah ta'ala ya saka fara ci gare shi gare su gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa akwai abin da ya tsare Allah ta'ala ya tashi kafaɗa ta ya bata lafiya da dukkan masu bukatu irinsu marasa lafiya gida da sun tallaka ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu ma'abuta wannan majalisi har ya zo majalisi mun sallar magariba da shi shi yake ban labarin cewa ya koma an kai mahaifiyarsa zuwa ga medical center ita ma ba ta lafiya to muna addu'an ita ma Allah ya bata lafiya Allah ta'ala ya bata lafiya ya saka fara take yi dukkan masu bukatu na neman lafiya abun Allah muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya dukkan ko masu neman Allah ta'ala ya tsare su daga shari muna roƙon Allah ta'ala dukkan shari Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka akwai wata ɗalibar mu ita ma karamar yarinya wanda jejiya na yau na dawo daga tafiya ina hanya na mazo gida ake min waya cewa irin tsawon nan an yi tsawa mai karfi ta fada akan ta mutu a jiya abin ya faru wajen sallan azahar a can inda na baro bayan na yi tafiya yarinya ce ɗaliba hanyar ta mata zuwa ta hafi sun ci yarinya ce mai ƙoƙarin karatun alkurani allah ya sa ajalinta a wannan hanyar ta tafi ana ci mata maryam rabi'u garba allah ta ya jikanta ya gafarta mata da malamanta da iyayenta allah ya ba mu haƙurin juriya ita kuma allah ya karɓi shahadarta da ita da dukkan masu buƙatu irin wannan akwai gunda suka samu ta'adin ruwa kamar can eriyan kano da jigawa nan bangaren ma irin su bajoga da sauransu an ce ruwa ya yi ta'adi ba ma an ce bane ruwa ya yi ta'adi sosai ya rushe gidaje ya cinye gonakin wasu da yawa to muna addu'an duk inda aka samu asara irin wani Allah mayar da abin da ya fa alkhairi abin da aka rasa na muhalli ko na duki Allah mayar da abin da ya fa alkhairi inda kuma jarabawar bata je ba Allah ya datse ta Allah ya tsare ta Allah ya bamu da mana mai albarka Allah ya sa wannan da mana ta mu kasance ta zama mai albarka ne Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya shugabanninmu Allah ta'ala ya riko da hannuwansu shugabanninmu na wannan jiha Allah ta'ala ya riko da hannunsu tun da kan mai girma gwamna da mai marfata mai martaba sarki da mukarrabansu da mataimakansu Allah ya musu jagora Allah ya dora hannunsu akan daidai kusakuransu kuma Allah ya yafe musu Allah ya ba su ikon gane gaskiya da binta ya ba su ikon gane kare da san zuciya da kauce mata Allah ta'ala ya musu jagora shugabanninmu na addini malamanmu Allah ya musu jagora Allah ya kara musu ƙwarin gwiwa da haƙurin juriya wajen jagorancin al'umma mana addu'a ga garin mu Gombe da sauran garuruwa Allah ya masa albarka Allah ya tsare mu daga dukkanin fitina kasan kasar mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya mana mafita game da irin halin da ake ciki na fitin turu tashin hankali Allah ya kama da karshen su zabe ne ke gudanowa mai zuwa Allah ta'ala ya sa yi zabe lafiya ga lafiya Allah ya ba mu shugabanni masu albarka masu alkhairi a dukkan matakai gaba ɗaya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana na'am akwai daya daga cikin yan uwa da ya samu karuwan haihuwa ya sawa yasa suna fatima malam ahmad ya guruza an gani kwara a fassara kenan mana addu'an yawa yi ne a Allah ta sarkin malaman sarkin Hausa gabanka Allah ta Allah yawa wannan jaririya albarka Allah ya sanya mata albarka Allah ya sa mu haddacin alkurani ce da ita da dukkan yaran mu gaba